ma'abuta sauraren radio al'umma a daidai da kuke barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke so mu zo muku da sabon shiri wa shiri ne wanda yake zai zo muku a tsawon wata guda insha Allahu ta'ala wanda muka yi malakani da ifadatul umma fi iza'atil umma wato fa'idantar da al'umma wanda za a zai wakana a nan gidan radio al'umma wannan kuma shiri wanda zai jagoranci wannan shiri shine a sheikh abdulmalik khamis wanda yake sananne ne yana zuwa yana ba da gudunmuwar shi a duk lokacin da dama ta samu daga babban birni niyame zuwa nan garin aihuwa na kwanne da kewaye malam muna ma barka da zuwa yawa sheikh mustapha ya akar makallahu wannan shiri da muke so za mu gabatar tsawon wata guda a daidai wannan lokaci kullum zai zo zuwa karfe biyar sauran minti goma kenan a daidai wannan radio al'umma muna so yau ya zama na cewa mun fara da mabade to kenan kafin mu fara da mabade malam muna so a dan yi muqaddima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu sauraronmu ta kafar rediyo ta yada labarai kenan ta al'umma da ke birnin Kwanni da kewayenta da kuma Ilela da kewayenta, wannan tsaraba ce da muke son mu gabatas akan wato ilmumuka na addinin Musulunci. to yana da kyau ya zamanto mun sanya ma wannan uh, darussan taken ilimi da fahimta su ne jagora na mm. yana da kyau mutum ya yi karatu kuma yana da kyau mutum ya fahimci karatu domin ya isar da wannan karatun izuwa ga wasu na'am okay.
to da haka sai muka keɓe waɗannan awoyi da izinin Allah inda muna ganin in Allah ya ba mu iko muna son a yi kusan kwana 29 zuwa 30 wata ɗaya kenan don gabatar da waɗannan darussa cikin fannoni daban-daban a iya wato ikon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu.
To mala Allah ya muna jagora Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Akar makalla abin da ya kamata mawdu'in da ya kamata mu fara tattaunawa kan shi. shine abin da ya shafi abubuwan da mutane suke bukatuwa da su shine na sanin haruffa Na'am.
Abin da nake nufi da haruffa shine abin da Bahaushe ke ce ma baki, To, sanin baki.
Sanin baki na'am.
Yawwa, kenan yanzu abin da muke so mu sani menene su abin da ake ni da sanin baki.
To, abu na farko baki ana kiran shi alharf in guda ne da larabci, Mm.
kuma ana kiransa alhuruf idan ya zamanto jam'i, kuma ana kiransu ahruf abin da suke cewa jam'ul qilla kamar jam'i wanda bai da yawa.
Mm.
Kalima ta alharfu da larabci tana nufin gefe. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajj yana cewa minan nasi man ya'budu Allah ala harf Mm.
fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin Na'am.
wa minan nasi daga cikin mutane man ya'budu Allah ala harf za a samu wanda yake bauta ma Allah akan harafi ma'ana akan gefe Gefe gefe.
kenan in alheri ya same shi fa in asabahu khairun yatma'anna bih idan wato alheri ya same shi sai ya natsu da wannan alkhairin ya ce to wannan addini na gaskiya ne kuma ya ji daɗi kuma ya bauta ma Allah Eh.
wa in asabathu fitna idan sharri ya same shi ko tsanani in qalaba ala wajhi sai shi juya ya bada bayan shi idan kaga wannan ya nuna akwai masu bauta ma Allah akan gefe guda biyu Eh.
amma alharf a cikin yaren larabci su ne harufa waɗanda su ake haɗawa wanda malam bahaushe ke cewa baki waɗanda su ake haɗawa a yi karatu wanda su ne asalin karatu da wasullansu suna da fatha da kasra da damma da fathataini da kasrataini da dammataini da kuma sukuni Mm. Yawwa, to akar makallahu menene muhimmancin sanin wa'annan haruffa?
to gaskiya harufa waɗannan su ne tushen karatu domin idan muka duba ba yadda za a yi a yi karatu kowane iri a duniya ko na yare ne ko na qur'ani ne ko na hadisi ko ma wani ilimi zaka karanta sai ka fara da su domin ka san yadda ake karantawa sannan ka fahimta sannan kai karatu Haka.
to kaga misali aya ta farko da ta zo a cikin wato eh, ko ta sabkama cikin alqur'ani Na'am.
eh, cikin suratul alaq ita ce iqra iqra akwai hadisi wanda yake mai tsawo na babu badil wahyi hadisi na ummul mu'minin Aisha babu lokacin da zamu kawo shi amma dai kalma ta farko iqra shine kai karatu to ya an ce kai karatun nan ba yadda za a yi kai karatu baka san harufa ba in dai karatu za ka yi na koyo don ka karanta akwai karatu na haddacewa akwai karatu kuma na koyo to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ummiyina zai yi karatu ne da bakinsa ba tare da ya san harafi ba amma mu al'ummarsa za mu kasu gida biyu akwai wanda zai hardace akwai wanda zai karanta to karatu na takarda dole sai ka je ka koya an koya maka harufan nan sannan zaka iya karanta duk littafin da ka gani a duniya an gane ko ko da an taba koya mashi ko ba a koya mashi ba ina fata an fice zaka iya fahimtar karanta shi yawwa shine amfanin sanin harafi haka ne To wace hanya ce idan mutum yana son ya yi karatu wace hanya zai bi hanya, hanya malamai kenan dole mutum yana da malami manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da malami Allah ce allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da shi kaga ashe wata akwai wanda ya bashi karatu kenan dole zaka je wajen malamai ka koyi karatu in tsarin mu ne na makarantun allo zaka ga ana koya mutum daga basin min arat alif lallam hakuri alif lamala ha karami idan kuma tsari ne wanga wanda yake na madaris islamiyya da ake ce musu islamiyya za a fara da a ba ta sa har zuwa karshe to haka ne mutum zai yi ya koyi waɗannan haruffan ya san yadda ake tada su yau da gobe har ya samu ya iya karanta. Wannan haruffan suna daga cikin hanyoyi na koyon.
Ka'ida ko turanci zaka koyo sai ka fara da ABCD misali in English na. In Faransanci na sai ka fara da ABCD sannan ka inda aka hada su ba bi bo be ma mi mo me sannan ka inda zaka iya karanta Faransancin. Domin a ilmanci kenan. Abin da nake so in ce anan da an ka ce iqra manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akai ma umurni amma al'ummarsa za ta biyo baya. akwai ka'ida cikin ilimi na usulul fiqhi shin umurnin da aka yi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko aka yi ma al'ummarsa to shin in an yi masa umurni al'ummarsa ta shigo ciki ko ba ta shigo ciki ba ko ko idan aka yi ma al'ummarsa umurni shin shi ya shigo ciki ko bai shigo ciki ba zance mafi inganci idan aka yi masa umurni to al'ummarsa ta shigo ciki sai an samu dalilin da zai fitar da ita an ba shi izinin zai iya mata tara amma ku sai an kace fanki huma tsabalakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba sai aka tsaida ku daga nan kidan ba a ce ku wuce bari da kyau din su masu rigima sai su ce mutlaqo ake nufi ai mata na nufin auri iya mata kawai dai adadi an kawo shi na alhali ga adadi alqur'ani ya kawo sannan da yace masna wa thulatha wa ruba'a masna kowa ya dauki bibbiyu wa thulatha kowa ya dauki uku uku wa ruba'a kowa ya dauki hudu in yana iyawa ba wai ana nufin masna ba ka auri mace hudu wa thulatha biyu da biyu shidda ka biyu da biyu hudu uku da uku shida kenan waru ba a da hudu hudu sai zaman tuma ta sha takwas kamar da wadanda suka cewa ko ko so ce masana biyu wasu lasa da uku biyar kenan waru ba a da hudu kai mace tara kaga wannan kuskure na to anan kuma idan aka yi ma al'umma su umurni shi ma an yi masa umurni ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku da kuka yi imani kada ku halatta dadadan ababe waɗanda Allah ya halatta muku to annabi ya shigo ciki ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lakum kaga sai zamanto khitabun lahu khitabun li ummati خطابه صلى الله عليه وسلم إلا ما دل دليل على تخصيصه وخطاب له خطاب لأمته إلا ما دل دليل صحيح على تخصيصه كما يدعى الله جيتوا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون لمي كاغنا أنت ونا أنت بما النبي ني كنن ونا دليلي ني وندي زو قرارا وندي كيبانشي شي يوا aka rawa kallahu a larabci wanda zai yake son ya iya karatu da larabci larabci harafi nawa ke gare shi to da yawa daga cikin malamai sun ce harafi 28 ne an gane ko amma sun ce 29 ne an gane ko me yasa suka ce 29 ne saboda alif da ake kira alhamza wato an kawo ta su biyu an kawo ta farko tana tsaye da kanta kuma an kawo ta ƙasa to suka ce 29 ne wasu kuma suka ce 28 ne me yasa ake bambantawa saboda in tana ƙasa to tana baya ne cikin kalima amma in ta zo tsakiyar kalima tana sai ta zamanto karama idan ta zamanto farko sai ta zamanto tsaye to wanda ya kalli cewa a'a duk ita dai ce mafitar ta guda an gane ko sai ce 28 ne wani ko sai ce a 29 ne saboda wato wani lokaci a rubuce tana zuwa farko kuma tana zakuwa tsakiya tana zakuwa ƙarshe
To malam me bambanci tsakanin alif da hamza ne?
To shi alif harafi ne na ja. In an ce alif. Amma in an ce alhamza shi ne harafi wanda ake cewa a a a.
Misalin alif.
Eh shi alif kuma ka ce a to waccan a din nan ta biyu ita ce matsayin alif domin harafi ne wanda yana da sukuni. Kenan harafi ne na ja.
Haka.
Yawwa shi yasa ake kiran shi alif.
Ita kuma hamza.
Hamza kuma harafi ne wanda ake cewa a a a. An gane ko duk da kyau ɗansu ba suna kiran shi wancan ma alif mai alhamza su kire shi alif.
wannan ita hamza ita ce wannan na hamza kari a'a hamza qari'i wani malami da ake kira hamza eh an gane ko ita kuwa ga alhamza harafi ce eh duk da yake wasu malamai sun ce ana kiranta alhamza da ha babba Mm.
wasu sun ce ma ana iya kiranta alhamza da ha karami eh wallahu a'lam haka ne kenan adadin su malam marfi rinjaye mafi a shikenan duk wanda ka ɗauka yayi wanda ya kalli rubutu tana iya zuwa tsakiya da ƙarshe ƙasa Mm.
ya ce 29 ne babu matsala Eh.
taqsim ne ilmi haka wanga kuma wanda ya ce 28 ne kuma gaskiya ne mafita su Ai.
mafi- mafita su kuma 28 ne taqsim ne ilmi ko wani akwai i'tibarikin da ya ɗauka haka Wallahu Haka, haka a'lam.
Allah muna so a jero mana harufan nan to haruffan nan in ba su da wasali suna da suna eh idan suna da wasali suna da suna to yanzu a fara yanzu za mu mana fara harufan.
lokacin da ba su da wasali Eh.
za a ce alifun Mhm.
ba a cewa alifun dan alifun harafi na alifun kuma masoyi daga Mm.
al'ilfu ne eh wa allafa baina qulubihim Allah ya sanya soyayya tsakankanin zukatansu alifun Mhm, ba'un mhm, ta'un mhm, sa'un mhm, jimun mhm, ha'un mhm, kha'un Mm.
dalun Mm.
zalun Mm.
ra'un mhm, zayun mhm, sinun mhm, shinun mhm, sadun mhm, dadun mhm, ta'un mhm, dha'un mhm.
ainun Aha.
ghainun Mm, fa'un mm, qafun mm, kafun mm, lamun mm, mimun mm, nunun mm, wawun mm, ha'un mm, lam alif mm, hamza ko alhamza ko alhamza ko hamza mm.
ya'un yawwa to aka raba kallahu ah, wasu suna kawo sai ce lam alif Mm.
me lam alif ne to lam alif za mu zo kan shi wajen bayani ba harafi bane harafi biyu ne aka hada eh lamun ne da alif shi yasa mutane muka ce mai lam alif lam alif mm, sai an ka ce lam lam alif Mm.
kenan harafi ne wanda asalinsa harafi biyu ne aka haɗa shi ba matsayin harafi yake ba ah, haka ne Ah, aka raba kallahu idan muka dubi abin da ya shafi bangaren shi harfa da kake cewa kace ba a cewa alifun ne Mhm, da sauransu mhm.
shin harfa suna da wani mafita ne da ke gare su daga cikin baki wanda bidan da in mutum ya karanta zai iya cewa wannan ya yi daidai wannan bai daidai ba to mafita haruffa akwai bayanai shi ma taqsimat ilmiya Mm.
na farko gabban da suke fita Mhm.
gabbai ne guda biyar kamar yadda malamai suka faɗa na farko akwai abin da ake kira aljawfu Mm, aljawfu aljawfu asalinsa shine ciki mm, amma wajen malaman lugha da malaman ilmul qira'at in an ka ce aljawfu ana nufin idan mutum ya bude bakinsa Mm.
sararin da iska yake kai da kawo eh, shi ake kira aljawfu mm, an gane ko eh, na biyu sai alhalqu makoshi ko makogaro ko kuma makoliyo mm, na gaba sai allisanu halshi ko harshe mm, na gaba sai ashafatani Mm.
labba guda biyu Mm.
na sama da na ƙasa an gane ko eh, sai kuma alkhaishum shine sararin iska wanda yake fita a cikin hanci kusahin hanci guda Eh.
biyu ko kafa guda biyu na hanci guda biyar kenan kenan waɗannan su ne gaɓoɓi Mm, amma in muka je mafita haruffa Mm.
malamai sun yi musu kaso daban-daban eh, akwai malaman da suka kasa su suka ce mafita haruffa sha hudu ne an gane ko Eh.
Ma- ma'ana ma'ana mafita sha hudu ne Mm.
waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a sha shidda ne irin su imamu shatibi saboda su su ɗauki jaufu ba inda iska yake kai da kawo mafita haruffa eh, sannan ibnul jazri ya ɗauke su sha bakwai mm, a cikin jazriya Eh.
an gane ko akwai kuma malaman da suka fi cewa a'a mafita harufa ashirin da bakwai ne an gane ko kowane ashirin da takwas saboda kowane harafi yana da mafitarsa mm, waɗansu kuma daga cikin malamai suka fi cewa mafita harufa hamsin da takwas ne eh, to duka waɗannan idan muka duba zance biyu za mu fi ɗauka mm, na farko zance na ibnul jazri da ya ɗauke su sha bakwai mm, sai zance na biyu da ya ce ashirin da takwas ne saboda dama kowane harafi yana da mafitarsa wadda ta saba ma ɗan uwansa eh, kenan daidai adadin haruffa daidai adadin makari daidai adadin makharish Mm, amma da suka ce sha bakwai ne saboda sai a haɗa waɗansu biyu ko uku saboda mafitar su ta yi kusa sai a ce mi sai a ce mafitar su guda amma ba shi ke nuna ba ɗari bisa ɗari a'a tana kusa eh, misali da zan bayar lishafataini wawu ba'un mimun inji ibn al-jazari Mm.
lishafataini labba guda biyu wawun ba'un mimun da wawun da ba'un da mimun mm, to alhali ko suna da bambanci eh, ina wa- fatan fahimci ba- ba ma to ka gani Eh, to amma eh, tunda makusa suna kusa da juna sai aka dauki aka hada Sai su aka can musu bugu to amma dai zance mafi inganci 28 ne eh, wallahu ta'ala a'lam eh, to yani makharijul huruf innan menene fa'idar sanin su sanin su yana da amfani kalima ta makharij ta samu asali daga makhraj kharaja da larabci shine ya fita yakhruju yana fita makhraj sai an ka ce mafita jam'i sai a ce makharij ana ina fata an fahimce ni wato mafa'il ne yana zuwa jam'i na farko zarfu zaman da zarful makan an gane ko da kuma almastarul mimi kenan in nace makhraj yana iya daukar wurin da wurin da abu zai fito makhraj a larabci yana daukar ma'anar lokacin da abu zai fito kuma makhraj yana daukar fitowa an gane ko ma'ana uku yake dauka to an ce makharij shine jam'i wurin da ake fitarwa ko lokutan ko ku fitowa din daban-daban ina fata an fahimci ni kaga yanzu misali in ma fi'ilin yana da kasra sai zaman to mafa'il makharij kaga muka ce kharaja yakhruju to amma ga ka'ida malaman sarf sun ce ya kamata a ce wato makhraj dama haka yake to in kasra ne sai a yi mishi kasra a ce maf'il kaga sakana yaskunu sai a ce maskan amma nazala yanzilu sai a ce manzil ina fata an fahimci da ai masa kasa fa'ida su tana taimaka ma mutum wajen lokacin da ya je karatu musamman karatun alqur'ani za a iya gane wane ya iya karatun alqur'ani kuma idan kana yi a ka'idance kai da kanka idan ka yi kuskure zaka gane cewa ka yi kuskure ina fata an fahimce ni amma idan mutum bai sani ba zai iya kwabi wanda yake Allah ya san iyakar shi eh akaramakallahu zai iya yiwa wani ne kamata ya san harufa wallahi kowa ya kamata ya san harufa tunda kowa wajibi ne ya karanta alkur'ani kowa ko ya zama to ka san su a karance ko ka san su a bakin malami wanda zai karantar da kai ya tabbatar da cewa kayi daidai ko da baka iya su ba a takarda ina fata an fahimci ni yanan da babba da yaro kowa ai an ce an ce ko wayo an bai karanta alkur'ani cikin musulmi kowa da to shikenan to ai magana ta kare babu wanda an ka dauke ma nauyi to mutum idan ya girma malam wanda girma ka ba shi yana iya sanin ko ma wane ne yana iya ga iya su dama dama ce ka je kai karatu Allah ya baka a rayuwarka in ka yi wannan don kanka in baka yi ba kuma wannan don kanka yawa a garin wakalla kafin mu huce wajen makharij din nan inda akwai tambayoyi ina so in tambaya shin su haruffan nan abin da ake sa musu da kuka ambato na farko fatha da kasra da dhamma da fatha ta da kasra ne ma'anar su to shi fatha daga fataha ne an bude abu kasra kuma an karya abu ko an yi kasa da shi dhamma kuma shine an taro abu sukun kuma shine abu ya tsaya to asalin ilimin larabci da aka duba ba wai haka ne kawai aka yi zaune ba aka ɗora waɗannan ababen. A'a akwai a ilmance dalilin da suka sa aka sa su. Na farko misali kaga fataha shine ya buɗe duk lokacin da ka yin fataha bakin ka zai buɗe. A ba ta sa ja ha ho da za ro za har zuwa ƙarshe bakin ka buɗe ki. Kasra kuma ya yi ƙasa. E B T C G H har zuwa ƙarshe.
Shi ma bakin ka kare Yawwa. Shi kuma bamba shi ne taro abu to taro labbai. U, bu, tu, su, ju, hu, hu, du, zu gashi nan har zuwa ƙarshe. Shi kuma sukuni shi ma haka. Tsayawa abu domin lokacin da za ka yin shi iska zai tsaya cak. In ka ce a kaga iska ya tsaya. In ka ce am iska ya tsaya ina fata an fahimci to haka to sai aka sami shi suna sukuni li annal hawa yaskun domin wato iska yana kwanta ko yana tsayawa fataha yaftahu kuma yana budewa kasara yaksiru yana karya abu damma ya dummu yana taro abu wato akwai sirri da cikin a dole kai ko malam sai dai in mutum bai sani ba sai dai in mutum bai sani ba to su kuma wancan daya ma fatahatai fatahatai kenan an yi fataha guda biyu baki ya bude an kasrataini an yi kasra guda biyu in dhammataini an yi dhamma guda biyu un duka dai ina fata afinci ne labban dai suna nan suna wun wannan aikin na fatha da kasra dhamma da kasrataini akwai wani suna da ke musu to suna da sunaye daban-daban wani lokaci zaka iske amma cikin ilimin nahawu ne nan ba mu ba sai mun damu da shi ba sosai tunda ana iya kiran misali ita kasra wani lokaci ana kiranta jarra ana kiranta alkhafdu wani lokaci ina nufin fatahateni eh tanwini ana kiransu tanwin tanwini mai fatha da tanwini mai kasra da tanwini mai dhamma saboda asalin wannan alifkin da an wato wasali biyu wasalin na biyu da aka kara nunun ce mai sukuni in ka ce an da ka rubuta shi da wasali biyu da ka rubuta alif kuma ka yi nunun kai mata sukuni duka ɗaya ne haka in shi ma kai da ka rubuta shi da kasra biyu ko kuma ka rubuta kasra ɗaya kai nunin mai sukun shi ma un haka kai dhamma kai masa wato shine ake ce ma tanwini shi ba ta tanwini yawa akar makalla wajen abin da ya shahi makharijil huruf na'am guda goma sha bakwai ko kuma guda goma sha shida kamar yadda kuka ce. Akwai wani makaraj wanda aka yi saɓani kan shi ne.
to galibi zaka iske makharij ba a cika samun sabani ba wajen mafitar haruffa amma zaka iske akwai harafin da yana da mafita guda biyu ko ba harafi guda yana da matsala sai dai ka samu kuskure shine zai fin yawa tunda kuskure zaka iske wani wuri ya wani harafi wurin wani yana sa tsammanin haka ne ake fadar sa ina fata an fahimci ni wanda idan muka zo wajen bayani kan haruffan za mu faɗi harafi kaza yana fita wuri kaza ina fata an fahimci ni yawwa to agar magana bayan mutum ya san makharaji inda harafi ke fita na'am akwai wani abu da yake bukata kuma ya sani eh yana bukatar sanin sifa harafi idan za mu an ce sifa domin dan adam zatin dan adam da wani sifar shi daban yanzu an ce wani an faɗi zatin shi amma sifar shi ana cewa dogo ne gajere ne fari ne baki akwai dogo da gajere akwai baki amma a kala irin nasu ina fata an fahimci domin an ka ce kai ya bambanta yanzu inda ce kan mutum ba ɗaya shike da kan jaki ba ba ɗaya shike da kan kare ba ba ɗaya shike da kan dutse ba an gane ko to amma sifofi dai suna da sifofi da yawa zaka iske malamai suna karkasa su wani ma lokacin fiye da ɗari to kaga wanga lokaci irin takaitacce ba za mu samu cewa mu kawo su ba amma misali dai za a kasa su manya manyan sifofin su guda biyu shine akwai haruffa da ake kira huruful isti'la haruffa masu girma madaukaka akwai harufu wato abin da kira alistifal harufa waɗanda ba su da girma ƙanana waɗanda ake siririntar da su misali sai sifofin da suke ɗaukar sifa guda biyu to za mu bada su a gurguje sai mu shiga cikin bayani kan su harufan ɗaya bayan ɗaya misali idan muka duba حروف الاستعلاء حرفا da ake kira harufa madaukaka khussa dagtin qiz khussa kenan da kha'un da sadun dagtin da dadun da ghainun da ta'un qiz an gane ko da kafun da va'un abinda ake nufi kenan to waɗannan harufa ko da yaushe suna da girma ana kausasa su kaga khussa kha kha kha girma gare shi zaka ce kha kha so so so zaka ce sa sa sa ka gane ko do do do zaka ce da da da kha kha zaka ce ga ga ga to to to zaka ce da da da ko ko ko baka ce ka ka ka vo vo vo baka ce zo zo zo haka wai aka rawa kallahu kada zancen makharijul huruf kaka imamul jazari imamu shatibi wane ne imamul jazari to kahin mu shiga cikin tafsirin waɗannan malamai tun da sai mun zo cikin ilmul qira'at manyan manyan malamai ne da suka yi ma alqur'ani hidima kuma a fagen ilmul qira'at da sanin makharijul huruf sun yi nisa ba sai mun tsawaita bayani kansu ba tunda tana yawa cikin karatuttukan mu akwai abin nan amma abin da zan ce duk harafin da bai cikin waɗancan huruf masu girma to ya koma cikin huruf waɗanda ba su da girma. An gane ko sai harafi guda biyu, da harafi na lamun da harafi na ra'un. Lamun a wuri guda kawai cikin sunan Allah. Idan fatha da damma suka gabace ta, to sai a yi mata girma cikin sunan Allah kawai. A kausasa ta, a fahama ta, a girmama ta, a kamba mata.
Misali.
Misali yanzu in nice قل هو الله أحد هو الله بانك هو الله kaga nan dhamma wato fatha ta gabace ta amma in kasra ce ta gabace ta ba dhamma ba ba fatha ba sai ta koma karama bismillahi bismillahi an gane ko to ita cikin sunan Allah ne kawai amma ita ra'un idan tana da fatha ko tana da dhamma sai a girmama ta ra ra الحمد لله رب العالمين را kaga ban ce ra ba in tana da damma shi ma uru uru uru za a kausasa ta amma in tana da kasra sai ta koma karama iri iri iri رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رلا رلا با an gane ko to haka ita ra'un in tana da sukuni to harafin da ya gabace ta in yana da fatha ko yana da dhamma sai a yi tafhimin ta a ta babba idan kuma yana da kasra sai a maida ta karama ina fata an fahimci ni wato nan ba itra'un za a duba ba za a dibi harfin da yake gabatar ta to kinan da wannan zamu iya kasa haruffa gida uku haruffan da kodiyoshi suna da girma khussa dagtin qiz da mun ka kawo su da kuma haruffan da koyoshi suna ƙasa banda lamun da ra'un lamun da ra'un su kuma suna da hukunci na daban lamun a cikin sunan Allah in dhamma ko fatha ta gabace ta a girmama ta in kasra ta gabace ta a yi ta karama kamar yadda misali ya gabata ita kuma wato ra'un idan tana da fatha ko dhamma a kan ba mata a girmama ta a karkar wanda yake sai san sirrin rawar na wace sura kamata ya koma to muna da surori daban-daban amma muna iya daukar eh, misali iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar duka ayoyinta suna karewa da ra'un kuma tana yiwa mu ce inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar nan ma duk da ra'un harfin da suke karewa Eh.
da sauran dai wurare wurare daban-daban cikin alqur'ani mai girma haka akar makallahu eh, saboda lokaci yana tafiya na'am ya kamata eh, mu je makharijul huruf dai bayan daya to sai mu dauki alhamza a harafi ne da yana fita daga yake kasan makoshi akwai wani dan rami nan kusa Mm, wanda uh, yake wato wajen ƙasan nan guda biyu Mm.
to a tsakiyar nan daga ƙasa nan ne mafitar alhamza take mm.
aqsal halqa kenan kamar da suke cewa Eh.
mafi makurar wato makoshi a a to sai zama to yana da kasra da fatha da dhamma Mm.
a i u Mm.
an in un a an yi masa Mm.
sukuni Eh, to wannan harfin galibi bamu da matsala eh, a gare shi ko ba haka ba eh, illa dai zaka iske wani da suke da matsala a- a gare shi shina daga cikin huruful istifal harafi ne wanda bai da girma wani kuma suka ga ya kan ba ma shi ya ce a a to wannan dai shine kuskure Ar-Rahman.
a ar-rahman a a ar-rahman misali mm.
to wannan shine dai abin da zan iya cewa makharij na farko na farko kenan Mm.
sai mu ce zuwa ga harafi na biyu shine ba'un Shi- Bala, wannan kafin mu dai tartibin su da kake kaga ne kake tartibin eh, to tartibin su yadda suke rubuce cikin littafin bagdadiya Eh.
ba na son in ɗauki tartibi na ilimi wanda za a cewa sai an ɗauko na harshe gaba ɗaya an ƙare da su an ɗauko na makogaro domin wannan da yawa zai ba su wahala eh, tunda ba haka suka karance su ba Mm.
amma yadda ake karatun su da ɗaliban ilimi shi yasa muka ɗauki wannan tartibi Yawwa, kenan.
yawwa.
tartibul abjadi kenan ba'un mm, sai ba'un ba'un tana fita daga labba guda biyu ba bi bu mm, ban bin bun ab sai a yi kalkala abe saboda haruffa ne guda biyar waɗanda ake yi ma kalkala da qutbu jadin da qafun da ta'un da jimun eh, qutbu da qafun da ta'un da ba'un da jimun da dalun mm, to waɗanda idan suna da sukuni su wani ɗan iska na fita bayan wannan abu Mm.
wato su shi ake kira kalkala mm.
to ba'un tana fita daga labba guda biyu ita ba mu da matsala gare ta sosai illa dai lokacin da take da kasra galibi zaka iske mutane suna maida ta suna mata imala sai kaji mutum ya ce ghairil maghdube alaihim maghdube be to bekin nan kamar imala ce mata wadda kuma babu ta maghdubi alaihim Mm, ina fata an fahimce ni eh, harafi na uku sai ta wato ta'un Mm.
ta'un kuma tana fita lokacin da ɗaya bisa uku na harshe ya dangane daga naman wato rufin baki na sama shine ake da alhanak alhanak al'a'la da hanak asfal abinda ba shi kitima hanka yawwa hanka ta sama da ta ƙasa kenan tun da biyu ne rufin baki mun ce rufin baki da mutane sun fi fahimta ta ti tu tan tin tun at at akwai wani ɗan iska da yake fita wato alhamsu kenan Mm.
don ba a ce at a tsaya duk da yake waɗansu suna karatu sai su ce at ake cewa to wannan kuskure ne ya kamata a ce at a bar wani ɗan iska ya fita hamsu kenan to don haka dai wannan shine eh, mafitar ta'un kuma ba harafi bane wanda yake yana da matsala a wuraren mu Mm. sai harafi na hudu harafi na- na gaba sa'un sa'un kuma harafi ne wanda yake na daga cikin huruful lasawiyya huruful lasawiyya daga al-lissa ne an gane ko wato shine naman baki wanda ke rike hakura akwai na ƙasa akwai na sama to lissakin nan tsinin tsinin harshe ko tsinin harshe lokacin da ya tabo hakura na gaban baki guda biyu ya dangane da su lokacin da ake samun sa'un sa si Mm.
su san sin sun as
Mm. Shi To.
ba ya mai irin wannan da ake ba eh irin wanda ake ba ba ya mai ba a yi mishi tunda as za a tsaya ba a ce Eh.
as sai an dan fitar da wani iska mai yawa Fahaddi.
yawa fa haddis ina fata an fahimce Eh.
ni wato ma'ana shi ita wancan ba cikin shi ba cikin harafin yake ba ina fata an fahimce shi kun ga cikin wancan harafin Eh.
yake shi na ta'un tare da ita yake Eh.
shi kun ga nashi ba tare da shi yake ba Eh.
ina fata an fahimce Eh.
ni cikin asalin sa Eh.
to amma shi wannan harafin muna da matsala tsakani da Allah Mm.
domin zaka iske da yawan mutanen musa suke karanta shi Mm.
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis sai mutane su ce wa amma bi ni'mati rabbika Fahaddi.
fahaddis Mm.
kaga sun mai da shi mi sun mai da shi sinu Eh, ina fata an fahimci ni.
Eh.
Eh, misali idan muka duba waɗansu kuma suna maida shi kamar ca'un duk da ke cikin yare larabci babu ca muka duba wajen iyayen mu bari bari yan umu bari bari zaka ji suna cewa inna a'tayna kal kaucar Tar?
eh ko ba haka ba to Eh.
kaga su ca suka dauke shi Eh.
alhali kuma a asalin larabci babu harafi na ca Eh, ban sani ba ko an fahimce ni haka ne.
to madalla kenan sai zaman to ba a maida shi sinun kuma ba a maida shi ca'un Mm.
sai dai a karanta shi matsayin sa'un Eh, sai da fi na gaba na jimu.
jimun yana fita tsakiyar halshe ja ji ju jan jin jun aje mun ce ba a ce aj saboda shi na cikin huruful kalkala bayani ya gabata to shi kuma jimun ba mu muke da matsala ba eh, wajen larabawan misra su suke da matsala a wajen jimun domin suna maida shi ghainun sai su maida shi harafin makoshi alhalshi ko halshi wato harafi ne na tsakiyar halshi sai su ce ga alhajju ashhurun ma'lumat sai su ce alhaggu Da jaji.
alhaggu ka gani gaga da jaja su ce maka da gaga ijtama'na su ce maka igtama'na to kaga wannan sai an gyara shi Haka.
wanda kuma ishara ce zuwa ga mutane su gane cewa ba wai yanzu ba sai mu bakakin mutane muke da matsala cikin karatun alkur'ani har da larabawan balle ma misra da ake ganin game da karatun alkur'ani duk duniya su ne gaba amma gashi suna da matsala a cikin wani harafi don haka ya kamata abin nan wasu kuma eh, suna faɗin shi tsakanin jimin da gainon gya gya gya gya gya suna cewa gya gya'alna Mm.
ba a ce mai gya'alna sai dai a ce ja'alna Mm.
wallahu ta'ala a'lam Sai harfi na hau.
ha'un kuma harafi ne da yana fita tsakiyar makoshi Mm.
ha tsakiyar makoshi akwai wani dan tudu an gane ko ko wani dan tsini ha ha hi hiu to han hin hun ah to wannan harafin kuma muna da matsala da shi domin da yawan mutanen mu ba su da wannan harafin suna mai da shi ha babba Mm.
ina fata an fahimci ni in an ce alhamdulillahi sai su ce alhamdulillahi ha ha su mai da shi ha babba shi ko ha babba yana kasan makoshi kusan alhamza shi ko ha karami yana tsakiyar makoshi shine bambancin su Haka haka.
ina fata an fahimci Haka.
yawwa to Mm.
wannan kuskure ne wanda yake ya kamata Yana ha Da- kas- eh, tsakan makoshi.
tsaki- yawwa Sai kuma harfi na ha.
kha shi kuma kha harafi ne wanda yake na fita farkon makoshi in an faro daga baki don ya kamata mu gane farko in an ce farko eh, daga kirji nan ƙasa in an ce farko daga farkon baki kenan inda mutum yake hada yawu ko miyau Mm.
nan yake fita kha Yana daga Ha.
haƙƙin waya.
to ƙasan hakkin wuya kaɗan Eh.
an shigo cikin makoshi kha kha to nan ne yake Mm.
shi ko ana cewa kha khi khu khan khin khun Mm.
sannan ana cewa ah su ne wasullan shi Mm.
to shi ko wannan harafin muna da matsala musamman a kasashen mu idan muka duba yankin Hausawa in ba yankin Kano ba duka suna maida shi ha Mm.
in an ce khalidina fiha abada sai su ce halidina fiha abada Mm.
an gane ko ha suka maida shi ha babba wanda muka ce yana kasan makoshi shi ko alhali wanga yana saman makoshi na fata an fahimce ni su kuma wajen kamar kadawa da kuma sauran eh, muka duba wajen yan uwanmu zabarmawa da kuma yan uwanmu eh, fulani suna maida shi ka Mm.
na fata an fahimce su ce khalidina Eh.
mutumin da ake ce ma Khalid sai su ce Khalid Eh, kenan shine wanda ai- a bahaushe ke cewa alheri eh alheri ko al, to wajen kana su ce alkairi okay
ina fata abinci wajen kuma idan muka duba abin nan suna iya su ce ka'un a wajen su eh, a wannan yawwa mm.
haka yawwa to aka rauka Allah sai kuma dalun to harafi na dalun harafi ne wanda yake fita lokacin da tsinin harshe ya zo daidai wato da eh, rufin baki na sama eh to idan ya zo daidai da rufin baki na sama eh, lokacin da ya dangane da baki da da da da da da an gane ko na'am da da da da di du sai a ce dan din dun dan din dun sai a ce ad idan aka ce ad ade ade yana da kalkala Na'am.
ina fata an fahimci ni to wannan harafi ne wanda bamu da matsala a gare shi a wajajenmu kidan ba sai mun ci lokaci ba da sai zalun za idan muka zo harafi na zalun za zi zu yana daga cikin hurufun lasawiyya harufan da tsinin harshe zai taɓo naman baki na sama ai na fata an fahimci ni Na'am.
za zi zu zan zin zun sai a ce az ina fata an fahimce ni Na'am.
to shi wannan harafin muna da matsala dukkan eh, idan muka duba a kasar mu ta Nijar da sauran dai inda dai mutanen mu suke za suke maida shi sai su maida shi Zion Eh.
alhali kuma Zion ba nan shike ba za za shi Zion tsinin harshe yana komowa ne daidai haƙura na ƙasan baki Eh.
tare da na saman baki kaɗan amma shi za gaba ɗaya ya yi ce can saman baki Mm.
an gane ko sai su maida shi za in an ce zalikal kitabu la raiba fi sai su ce zalika Mm.
ina fata an fahimci ni to wannan harafi ne wanda muna da matsalar shi kuma dole sai an yi kokari Eh, an gyara shi yawwa sai harafi na gaba shine harafi na ra'u ra'un harafi ne wanda yake fita lokacin da ɗaya bisa uku na harshe ya z- dangane da wato saman baki ra ri ru ran rin run ar ina fata an fahimci ni amma sai dai shi ra'un ba a son tsinin harshe ya dangane da rufin baki Mm.
domin in ya m- rufi ya dangane da shi maimaituwa zagi shi yasa in ka ce Allahu akbar bar shikenan takriri ake so kaɗan amma in ka bari ya dangane iska ya zo sai shi ta maimaita shi Akbar.
shi yasa ka ji wani ya ce Allahu akbar Allahu akbar to kaga wannan kuskure ne Eh, sai kuma harafi na zayu zayun shi kuma yana daga cikin abin da ake kira hurufus safir wani tsuntsu ne ko kukansa ake kira safir iska wanda yake fita tare da wannan harafi za lokacin da tsinin halshi ya komo daidai da haƙura na ƙasan baki ya dangane amma yana kusa da na saman baki to kuma halshi yana kwance bai ta sama ba lokacin nan zayun take fita Eh.
za zi zu Mm.
zan zin zun Mm.
az kuma yana cikin- yana da yawa cikin alkur'ani kuma bamu da kuskure da yawa a cikinsa sai sinu sinu shi ma shi na daga cikin hurufus safir harafi ne wanda yake tsinin harshe yana danganewa da haƙora na ƙasan baki Mm.
kuma yana kusan na saman baki sa si su san sin sun as Mm.
ina fata an fahimce ni haka to don haka shi ma bamu da matsala domin muna da sa Mm.
ba harafi bane mai matsala haka sai shinu shinun kuma harafin da ke tafi yake fita tsakiyar harshe ko halshi Mm.
an gane ko sha shi shu shan shin shun ash Mm.
to wannan shine shinun to amma shi shinun muna da matsala musamman a cikin waɗansu eh, ƙabilu muka duba wajen iyayenmu eh, hillani da kuma Eh.
iyayenmu zabarmawa zaka iske akwai shinun ya koma sa sa eh ya koma sa Mm.
shi yasa sai su yi wato sun juya shi kenan Eh.
zaka ji ya ce wasamsi wasamsi an gane ko wadduhaha Mm.
an gane ko to duk inda ake cewa sha din nan sai ka ji ya koma sa to da ka bincika zaka iske ko dai eh, yan uwan mu dai hillani ko kuma zabarmawa cikin yaren su babu wannan harafin to kenan sai ya zama to mutum na kokari ya karanta alqur'ani da yaren shi Mm.
dole sai an gyara wannan kuskure Haka, haka, haka.
ina fata an fahimci ko wajen magana da Hausa zaka ji ya ce ku ba mu ruwa mu sa to ka ji mu sa kin nan eh, ya koma Eh, sha ta haka koma sosai.
sa haka sosai harafi na salo ba a sarwa ba sadun kuma yana daga cikin huruful itbaq haruffan da halshi sashi na halshi yana rufe saman baki Mm.
ina fata an fahimci rufin baki to amma ana son tsakiyar halshi ta taso idan ta taso sai ta rufe sassa su liƙe sassan baki na, na gefen su amma farkon halshe baya danganewa can sama so so yana wato bai riƙe bai liƙe can ba amma sassan harshe harshe sun liƙe wato kotun su ko mu ce sassan su Eh.
so, si, su, son, sin, sun, as. To shi ma wannan muna da matsala. Wannan ba ma wannan matsala ce mushtaraka wanda ba ka samu ta kabila ba galibi suna mai da shi sa. Ya an ce inna salata, su ce inna salata.
Mm.
Ka gane ko salla abdan abdan idza salla sai ce abdan idza salla.
Mm.
An gane ko Haka.
as-salatu khairun minan nawm sai ce as-salatu khairun minan nawm.
haka haka Oh, Da abin da ya kama da haka.
sai kuma harafi na dod dadun shine harafi wanda yake harafi mai mafita guda biyu kaga mun zo wajen su kenan Mm.
yana da mafita ta dama yana da mafita ta hagu ibn al-jazri a cikin jazriya yace wa dadu min hafatihi idh waliyal adrasa min aisara aw yumnaha ko ba haka ba dadun yana fita lokacin da ɗaya bisa uku na halshi an gane ko suka dangane da gefen wato haƙora waɗanda suke da ake kira gubba da hausa Mm.
gubba su ne waɗansu haƙora guda biyu waɗanda ke kwance masu tamnan nama ina fata amfani su ake ce ma gubba waɗanda in kashi yayi ƙarfi sai an kai su Eh.
to ba a halicce su don tamnan kashi kawai ba an halicce su ne kuma don karatun alkur'ani don yafi muhimmanci Eh.
ina fata an fahimce ni to dakin nan yana fita ta dama ko hagu amma shi lokacin da harshen ya zo daidai da waɗannan haƙura yake goga su a wannan lokaci dozin yake fita do ko kuma do ta dama ko ta hagu amma ta dama ya fi sauƙi amma ta hagu kuma ya fi fita da kyau shi yasa da yawan mutane dama da suke fitar da shi to wannan harafin muna da matsala shi ma babu wata kabila da yayi ban ce ba ma a Niger a duniya ma gaba ɗaya da aka yi bincike linguistic da suka yi bincike muna da yare kamar dubu shida da tara da suke cewa ko dubu shida da wato ɗari tara da sha biyu a lissafin waɗansu zuwa dai dubu bakwai amma dai ba a samu wani yare da yake da dadun ba in ba larabci ba shi yasa ake kiran larabci yaren larabci lugatu dad yaren da ke da harafin dad don abin ban tashi da sauran yarurruka sannan kuma akwai hadisi da suke kawowa suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ana afsahu man nataqa bi dad duk da yake wannan hadisi bai inganta ba malamai sun ce wato hadisi ne bai inganta ba sai dai wato cewa dai cikin yaren larabci dai aka samu wannan harafin wannan magana har yanzu bincike ya tabbatar da haka kuma ba a samu sabanin haka ba radda duk wani ya samu a kone yare wanda addadun sai ya kawo mu shi ina fata an fahimta yawa amma abdullahi gondu a cikin alfiyar sahisnur rasim da ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce afsahu kullu natiqin bidadi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mafi fasaha daga waɗanda sun kai furuci da yaren da akwai dadur a cikin sa
yau sai harfi da ke bayan shi shine harfin ta'un ta'un kuma shi ma yana da cikin huruful itbaq haruffan da halshi yana rufe saman baki ta amma shi tsinin halshi can danganewa yake baya barin iska sabanin sadun ta ti tu ton tin tun auto ba a ce aut a tsaya saboda mun ce yana da cikin huruful alqalqala ta ta to shi matsalar mu da shi wasu na maida shi ta domin suna cewa ihdina siratal mustaqim wannan kuskure ne wasu suna maida shi da su ce ihdina siratal mustaqim wasu kuma suna maida shi tsa su ce ihdina siratal mustaqim to da haka ta yake ta tsi tu ton tin tun auto
haka aka rogalla haka rogallahu kafin mu rufe akwai harfa da dama wanda suke suna bukatuwa da a san makarajin su kun dan yakuri ga harafi na va'un va'un shi ma yana daga cikin huruful itbaq harufan da halshe yana liƙe rufin baki sai dai shi ana son tsiyan halshe ya zo daidai da farkon haƙora masu yin galbusa a wajen yaro ga su guda biyu va va va to shi muna da matsala kuma wannan shi ma galibi zaka iske kabiloli dai anan da ya Hausawa dai mafi yawanci da kabilolin da dai muke rayuwa anan Nijar da sauransu zaka iske sun maida shi za alhali va ne domin mun ce za tsinin harshe yana tare da haƙura na ƙasan baki amma va tsinin harshe yana tare da haƙura na saman baki ba na ƙasa ba yawa va to kaga sai mutane suna cewa zalimina والله لا يهدي القوم الظالمين sai ce wallahu la yahdi alqawma zalimin ya mai da yawa zuwa zuwa na fata abinci ne a'a va ne va va yawa sai harafi na kidan za a ce va vi vu von vin vun av
sai harafi na ainun da ghairun ainun tana fita tsakiyar makoshi a a alhamza kuma tana fita ƙasan makoshi a a to ba a cakuɗa su da yawan mutanen mu sai ka iske sun maida alhamza wajen ainun alhamdulillahi rabbil alamin sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin a sun maida ta alhamza alhamza buka ce ƙasan makoshi ainun kuma tsakiyar makoshi alamin a i u an in un sai a ce a misali da alhamza da ainun a iyaka na budu ka gani ainun tsakiyar makoshi ko makogaro ghainun kuma tana fita ne farkon makoshi inda in an haɗa biyu suke shiga kusan hakin wuya gha ghi ghu wani bai san hakin wuya ba shine wani nama wanda yake can cikin baki wanda in yaro abin nan yana rashin lafiya sai a yanke wannan nama idan mutum bude bakinsa can kusan makoshi akwai wani nama shi ake kira hakkin wuya ba wani wani haki na annan cikin wuya ba ga wanda wani bai kiran bai bai jan Hausa da kyau koko bai san me ake nufi da shi ba to wannan hakkin wuya din nan daidai kusan shi daga ƙasa makoshi kenan nan ghainun take fita domin kha gha kha tana dan sama kadan gha tana ƙasa kadan gha ghi ghu ghan ghin ghun an gane ko agh to shi wannan harfin wajen hausawa akwai matsala suna ce mai ga ga sun ɗebe mishi sifa ta girma sai su ce gairil to sannan kuma idan muka duba wajen iyayenmu kuma yan uwanmu bugaje zaka iske su suna da matsala ta ghainun da ainun ba wai dan babu waɗannan harufan a wajen su ba su ko abin da suke ce suna cakuɗa su sai su ɗauki ainun su maida wajen ghainun su ɗauki ghainun su maida wajen ainun sai su ce airil ma'dubi alaihim to kaga airil kenan ghairil na shi yasa yanzu misali sunan mace wadda ake kira Aisha buzayi suke kiranta
a gaisha a gaisha kaga wato wai aisha ce sun ka ce gaisha saboda babu ainun ko kuma akwai shi amma sun maida ainun gaisha wato aliyu ha aliyu mm. sai su ce galiyu Mm, galiyu ko shine a galib yaushe a gali galiyu kin ina fata an fahimci Eh.
ni to kaga ainun ta koma gainun wanda kuskure kuma wajen bugaje aka fi samun Eh, shi a gari a gari a gargalla bala akwai fa'un da harafi na fa'un fa'un tana fita daga shafataini lokacin da lebo na ƙasa ko lebe na ƙasa haƙora na gaban baki guda biyu na sama masu yin galbosa suka zo suka danne shi fa fa amma in mun ce dannewa ba irin a danna da ƙarfi ba don kawai wani ya fahim- ya ce ce ce fa sai an yi da ƙarfi fa fa fa to wannan harafin eh, wajen hausawa yake da matsala domin idan muka duba wajen yan uwanmu zabarmawa bai da matsala su suna da fa a cikin yaren eh, zabarmanci ana cewa feri ana cewa alfa an, ina fata an fahimci ni to amma wajen yankin eh, hausawa zaka iske in ba kanawa ba babu fa su suna da fa fari ina fata an fahimci fari suke cewa fura misali to amma mu- a wajen yankin hausawan da ba eh, ba ba su da fa'un in muka duba kamar yankin sokoto da abin da ya kama da haka Eh.
su sabanin kanawa da wajen irin su waɗanda suka tasirantu da irin eh, tsari na eh, salon magana irin nasu Eh.
irin su adamawa in ka ɗauka irin su yola irin su abin nan zaka irin su gombe duk su suna da fa amma in ka ɗauki yankin da yo sakkwato da abin da yo nan kuma duka bamu da fa a cikin yaren hausa Mm, to kenan fa tsi- haƙora guda biyu mm, na baki masu galbosa su dangane da ƙasan wato leɓe. Fa, fi, fu, fan, fin, fun, af. To wajen Hausa sai a maida shi hwa.
mm.
Ina fata an fahimci ni. Hwa. Hwa zalikan lazi. An ce hwa zalikan lazi wai fa zalikan lazi. Wanda kuma sai su maida shi fa. To shi fa in mutum ya maida shi fa ma'ana kamar eh, haƙora da an ka ce su zo eh, tsakiyar leɓe sai ya maida su can cikin baki sai ce fa.
Mm, sai Pi, pu, kidduwa.
yawa sai ya ƙi Eh, hiddo su.
haka.
Ina fata an fahimci Haka, ni.
haka.
To don haka dai eh, wajen yankin Hausawa ake samun wannan matsala game da karatu na Alƙur'ani.
yawa aka roƙa Allah sai kafin da kafin To kafun da kafun ƙa da kafun mafitar su kusan tana ɗaya. Ibnul Jaziri a cikin jaziriya da ya zo yana kawo mafitar eh, haruffa ya ce wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu asfalu. Wal qafu harafi na qafun aqsal lisan yana fita makurar halshi ma'ana idan mutum ya bude bakinsa akwai wani nama da ake cewa hakin waya to Eh.
daidai inda hakin waya yake fauku can sama Mm, nan na kafin take summal kafu asfalu ita ko kafu asfalu tana ƙasa eh, kenan bambancin kafun da kafun guda yana sama guda yana ƙasa eh.
in ka ce ƙo in ka ƙara gaba kaɗan in ka ce ka Mm.
kayu ƙasa in ka ce ƙo kayi sama Eh, to wannan kuma kuskuren eh, ana samun shi galibi wajen yan uwanmu zabarmawa da kuma fillani da kuma wanda ya tasirantu da su su ba su da ƙo sai dai ka Mm.
shi yasa duk inda ake cewa ƙo sai su ce ka duk inda ake cewa ho sai su ce ka kaga iqra sai ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa sai ce bismi rabbikal ladhi kalaka in ba nan bahaushe na sai ce ik- ik- ikra bismi rabbikal ladhi halaka saboda shi bai da ha ya maida ta ha mm, ina fata an fahimci ni Eh.
an gane ko kenan da kafun da kafun mafitar su guda amma guda yana sama guda yana ƙasa wallahu ta'ala a'lam aka roƙa Allah a gurguje sai lamun lamun harafi ne wanda yake na fita lokacin da tsinin harshe yake zuwa daidai da rufin baki na sama an gane ko la la la tsinin harshe kaso uku na harshe ya zo can saman baki wato amma ba tare da sassa sun liƙi rufin baki ba Mm.
to na ake samun lamun Mm.
la la li lu lan lin lun al Mm.
ba mu da matsala sosai cikin lamun don saboda akwai shi cikin yarurrukan mu da nimun mimun kuma tana fita daga labba lokacin da leɓe guda biyu ko leɓo guda biyu sun ka haɗe. Ma, ma, ma, mi, mu, man, min mun am to wannan shine mimun amma ba mu da matsala saboda mafi yawanci harafi na mimun zaka iske harafi ne mushtarak galibi akwai shi cikin yarurruka nunun to nunun kuma tana fita ita ma kusan lamun tsinin harshe ɗaya bisa uku na harshe zai je ya dangane ga rufin baki na sama Mm.
hanka ko eh a Hausa kaga in muka ce ra in muka ce da in muka ce la in muka ce na to shi lamun shina gaban nunun tsinin harshe zai je can gaba la amma in muka ce na sai zama to ya danyo baya cikin tsakiya kenan eh to wannan shine bambancin su kenan la tsinin harshe na can farkon baki na yana kuma dan ciki kaɗan eh na ni nu nan nin nun an wannan shine nunun iyyaka na na'budu wa iyyaka nas nasta'in eh. sai harafi na wawun mana wawun kuma harafi ne wanda yake fita daga labba da shi da mimun mun faɗa amma kuma ita mimun labba za su gami za su haɗe Mm.
dam sai ka ce ma ma Mm.
مرج البحرين يلتقيان Mm.
بينهما برزخ لا يبغيان بينهما ما ما ما Mm.
amma kuma shi ko wawun Mm.
labba ba su haɗewa wa wa sai su zamanto akwai iska da yake gudana shine Haka.
bambancin su Mm.
wa wa wa wal asr wal asr Mm.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم Mm.
ولا يحض على طعام المسكين ولا ولا wawun iska yana gudana a tsakankanin labba na sama baki da kuma na kasan baki eh a gurguje malam harufa na kashe su ne ha'un da ya'un to ha'un tana fita kasan makoshi ha babba kamar yadda muka faɗa ha ha ha saman alhamza kaɗan ha ha to kuskuren da muke da shi waɗansu masu jin kansu za ka iske sun maida shi wato ya koma cikin ƙirji gaba Eh, ha'un.
haza Mm.
ba a buƙatar wannan ɗan uwa babu harfin da ke ta cikin ƙirji gaba ɗaya a duniya inda babu cikin ha'u kar- sadar malam cikin ha'u sadar ha'u sadr ha'un ta gaba ko kirji ko ban san ta ba dai duniya ni ya bincike na amma dai an samu ta cikin larabci ko cikin karatun alkur'ani ba har cikin wani yare ba fa. amma nan ina magana al- karatun alkur'ani ne da kuma yaren larabci da haka babu ta Allahil qahhar qahhar sai an ce qahhar a'a haruna akhi ya dan uwana sawa kanka ha ne yake eh an gane ko limanil mulkul yawm mm.
لله الواحد القهار Mm.
يا إساء ina fata an fahimci ni ha hi hu Mm.
han hin hun ah Mm. saboda uh, matsowar lokaci a karamar kalla ya'un a gurguje ya'un harfi ne shi wanda ke fita a tsakiyar halshe Mm.
an gane ko Mm.
Eh, ya yi yu sannan yan yin yun ai shi ma harafi ne wanda bai da matsala ya ya illa dai waɗansu eh, wani lokaci suna da matsala wajen eh, abin nan sai su yi itba'i dhamma ko itba'i kasra sai ya girma Mm.
maliki yawmiddin sai su maliki yo yawmiddin Mm.
ko maliki yawmiddin wanda zamu zo cikin karatun Fatiha insha Allah ta'ala wannan kuskuren ya kamata a gyara shi an gane ko ko yi su ce ye an gane ko inda ake cewa yi sai ka mutum ya ce ye a'a babu ye nan babu imala mutum ya karanta ta yi Haka.
to wannan shi dai ne bayani sai kuma mu yi hattara wajen fa'un idan tana da kasra a wajen hausawa wani lokaci za a iske an maida ta wato matsayin eh, abin da ake ce ma ha'un li'ila fi quraish sai wani ce maka la ilahi quraishin ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf ya ce maka ilahihim Mm.
kaga ta koma matsayin ha'un to wannan abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce cikin karatu muna kula da su kuma muna zuwa wajen malamai suna koyar da mu don saboda mu samu iyawa da izinin Allah a karamar kalla a gurguje akwai wasu haruffa da za mu ga cewa wajen rubutu Mhm.
kamar wanda shi sauraron mu ne yake Mhm.
za mu iya ganin cewa su kamar misali idan muka ɗauki ba'un da ta'un da sa'un Mhm.
mutum wanda ke so ya bambance su ya zai ya bambance Eh, ba'un tana da ɗigo guda a ƙasa, ta'un tana da ɗigo biyu a sama, Mm.
sa'un tana da ɗigo uku a sama, Mm.
jimun tana da ɗigo guda a tsakiya, Mm.
ha'un ba ta da ɗigo ko guda. Ha'un ita ake ce ma ha ƙarami mai ruwa, ruwan nan ba ana nufin ruwa ga sabka kanta ba ɗigo ne ake nufi, ko ɓallo.
Eh, An gane ko?
Mm.
Sai zalun da shi da dalun ɗigo ya bambanta su, dal da zal kenan.
Mm.
Ra'un da zayun ɗigo ne ya bambanta to su wa yake a da- sama.
wanne yake da digo shi zalun shi ke da digo a sama shi ma zayun shi ke da digo a sama dalin ba ta da komai dalun ba ta da komi ra'un ba ta da komi Mm.
sinun ba ta da digo ko guda shinun ita ke da digo uku a samanta Mm.
sai sadun ba ta da digo ko guda dadun tana da digo guda a samanta Mm.
ta'un ba ta da digo ko guda va'un tana da digo a samanta guda Mm.
ainun ba ta da digo ko guda ghainun tana da digo guda a sama fa'un tana da digo guda wato a sama kafun tana da digo biyu a sama duk da yake wannan rubutu ne na mashriq gabascin duniya na larabci Mm.
rubutu na maghrib ita wato fa'un tana da digo wato a kasanta kafun tana da digo daya a sama sabani a yi mata digo biyu abin nan shi yasa in ka dauki qur'ani wanda aka ce ma dan tunis da dan zaria zaka iske kafun digo guda ne gare ta Mm.
fa'un kuma digo guda ne a ƙasa sai an ka bambanta su ta wannan fuska amma al-mashriq zaka iske su digo biyu suke ma kafun a sama su yi ma digo daya fa'un digo daya a samanta to wannan da ake ma digo guda a sama wannan digo guda a ƙasa Mhm.
da mashirka da su kuma magharib suna da bambanci wajen karanta Ah, karatun duk guda ne, karanta Eh.
harafin. Amma wajen rubutu ne ya saba, a yanzu muna zancen rubutu na ne.
gane na gane Yawwa, Yawwa.
shi kuma kafun yana da rubutu guda biyu, wani lokacin sai a yi kamar lamun amma sai a yi mata alhamza.
Mm.
An gane ko sai a ce ka, wani lokaci sai a yi a'a kafun ba ta da alhamza ma'ana a yi ta kamar eh, lankwasuwa guda uku.
Mm.
An gane ko?
Mm.
Eh, nunun kuma ɗigo guda ne gare ta wato a sama abin da ya bambanta ba'un da nunun ita ba'un tana da ɗigo a ƙasa nunun kuma tana da ɗigo a sama Eh, sai kuma eh, wawun abin da ya bambanta ta da fa'un da ƙafun ita fa'un tana da ɗigo ɗaya a samanta eh, ƙafun tana da ɗigo biyu a rubutun mashirik Mm.
an gane ko ita ko wawun ba ta da ɗigo ko a sama ko a ƙasa mm.
sai kuma eh, ya'un ita ko ya'un muka ce tana da ɗigo biyu a ƙasanta Yawwa.
ina fatan Akarakallah.
an fahimci ni aka rama gana cikin harufan nan akwai wani harafi mai wuya hoi to wuya ta danganta ni akwai wuya nisbiya Mm.
zaka iske yanzu kaga da muka kawo kabilu daban-daban mun faɗi wasu ga harafin da yake ba su wuya wannan wuya ce nisbiya ake kiransa kamar abin da ya danganci daga wani zuwa wani Mm.
amma akwai kuma wuya wadda take amma mafi yawancin malamai suna ce harafi na dodon dai Mm.
shine harafi mafi wahala shi yasa kake iske wajen karatun Fatiha gairil magdubi alaihim wala lalina wasu ce wala dallina wasu ce wala ralina saboda dodon kina da wahala- wahala wasu ku ce su ce mai wala lalina sun maida shi lamun sai harufan lasawiya kamar zalun wanda yake kusan dalun da kuma sa'un an gane ko eh, da yake kusan ta'un da kuma Za.
eh, va'un eh, waɗanga harufa harufin lasawiya saboda mu ma a yaren mu bamu da su Eh.
zaka iske suna da matsala Haka.
musamman mutanen Libya su ko zaka iske larabawan Libya sa'un galibi suna maida ta ta'un yawmus sulasa sai su ce yawmus tulata an gane ko muna shi na bahaushe ma ya tasirantu da shi ya ce ranar talata Eh.
yawmus sulasa ina fata an fahimci aka ni.
rama gana in kana mun dan tabu ɗan kurakurai da ake ko da za a yi a gurguje kafin tunda lokaci yana mudahaman mu wasu yan kurakurai da ake samu cikin harufa To, eh, a gurguji dai akwai abin da adda muhimmanci Mm.
wanda ya kamata mu faɗe shi ba mu faɗa ba.
Mm.
Na farko shine cewa ikiran kana son ka san mafita harafi Mm.
ba tare da sai ka sha wahala ba.
Mm.
An gane ko ina in ce ina nufin ba tare da sai ka sha wahala ba ina nufin ba sai- ba sai ka taimaka makaranta ba a dole sai an je makaranta.
Eh.
Eh wanga kamar dai hanya ce mai sauƙaƙa al'amari.
Eh.
Na farko ka samu alhamza kai mata fatha ka ce a Mm.
sai ka ɗauko harafin da kake son ka san mafitarsa sai ka yi masa sukuni.
Eh.
ko kuma ka yi masa shadda da fatha ko kasra ko damma Mm.
kaga misali yanzu in nace mimun ina so in san mafitatta ni dauko alhamza na yi mata fatha ni ce a ni dauko mimun ni mata sukuni sai in ce am Mm.
am ko im ko um Mm.
inda iska ya tsaya Mm.
to nan ne mafitar mimun da na ce Mm.
am labba na sun haɗi Eh.
im labba na sun haɗi Mm.
um labba na sun haɗi Mm.
kuma haka idan na dauko shadda ni ce amma Mm.
ko ammi Mm.
ko ammu Mm.
ko imma ko wato immi ko immu ko ni ce umma Mm.
ummi ummu to inda iska ke tsayawa lokacin da an kai shadda Mm.
nan ne mafitar wannan harafin Mm.
am kaji am labba sun haɗi Eh.
amma to wannan misali ne malamai suka bayar saboda idan kana son ka san mafita harafi zai taimaka maka sosai a lokacin da kake yin karatu Mm.
to wannan shi ne abin da zan iya cewa kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya albarkaci Lalle aka rama kai wannan abu.
filin kuma ya albarkaci abin da muka karanta Haka kuma ne.
Allah ya bamu amfanuwa da abin da ladar abin da muka karanta duniya da lahira Allah shi muna tsari da hasara ta Amin, duniya da amin.
lahira Aka rama kallahu. Za mu je hutun rabin lokaci.
lokaci to kafin mu bayan zo minti mu- goma kenan Insha Allah, bayan sai minti sai mu zo goma.
mu shiga cikin Sai mu mawdu'in zo mu mu- na al-adhan wal iqama Eh, insha Allah, yadda ake kiran barakallahu.
sallah da yadda ake yin iqama Insha to Allah.
Allah ya amince muna Amin amin.
to assalamu alaikum wa rahmatullah
Shi wanga ya tsaye- wanga a sake shi.
Hmm?
A sake shi ko a bar sai ya tsaye.
a tsira shi